يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل عباد الله قد روى الإمام أحمد ومسلم والنسائي والدارمي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأسفاره وفي لفظ فلا يأخذ من شعره وأسفاره شيئا حتى يضحي والحكمة في هذا والحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض بعض أعمال النصف وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض قصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحو فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم bayan godiya ga Allah Ubangiji tare da salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ku yan uwa musulmi ina muku wasici da kaina da muji tsoron Allah mai girma ya ku bayan Allah Imam Ahmad da Imam Muslim da Imam Nasa'i da Imam Darimi sun rawaito hadisi daga Ummu Salama Allah ya kare ta gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce idan kuka ga watan Zulhijja kuma ɗayan ku ya zama yana nufin da yayi layya to kada ya taba gashinsa mana kar ya aske gashinsa sannan kuma kada ya yanke farcensa a wani lafazi nisa sallama yake cewa kada ya ciri komai daga cikin gashinsa haka zalika kada ya yanke farcensa har sai in ya yanka layyarsa malamai suka ce hikimar da ta sa aka hana aske gashi da kuma yanke farce ita ce tunda wanda ya nufin yin layya yana tarayya da alhaji wanda ya tafi aikin haji a cikin wani bangare na ayyukan shi kansa aikin haji din wannan abun kuwa shine kusantakar Allah ta'ala ta hanyar yanka abin yanka da zubar da jini to shi yasa aka taranya shi da shi da mai aikin haji a cikin wasu abubuwa waɗanda suka keɓanci shi mai aikin hajji kamar yadda mai aikin hajji ba a yadda ya cire gashi daga jikinsa ba ba kuma yadda ya yanke farcensa ba to haka zalika wanda ya niyyar yin layya shi ma ana son ya haƙura ya bar gashinsa kada ya cire kada ya aski idan an ce gashi ya haɗa da gashin ka ya haɗa da gashin hammata da gashin mara kowane irin gashi haka zalika sai ya haƙuri ya bar farcensa kada ya yanke farcensa sai dai inda larura larura ko dai farcen ya karye kuma zai iya cutar da shi wannan babu laifi yana iya yankewa ko kuma allah ya kiyaye wani abu ya same shi a ka ko a wani guri da gashi yake wanda ba za a iya yin aiki ko yi masa magani ba dole sai an aske gashi wannan duka larura ce dalilin kawo mana wannan hadisi a daidai wannan rana a wannan guri daga kan wannan mimbari don na haka yato mana sabanin da malamai suka yi dangane da wajabcin yin hakan ko kuma mustahabbancinsa da yawa daga cikin malamai suna ganin barin aske gashi da yanke farce wato wajibi yinsa haramun ne da yawa daga cikin malamai wasu daga cikin malamai sun tafi akan kamar sa'id bin musayyib wanda shine ya rawaito wannan hadisin daga wajen malamar sa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi akan haka Imam Ahmad ibn Hanbal da wasu daga cikin ahlul zahir duk sun tafi akan cewa haramun ne mutum ya yanke farcin sa ko ya aske gashin sa matukar dai watan Zulhijja ya kama kuma yana da nufin zai yi layya amma malamai irin su imamu shafi'i da imam abu hanifa da imam malik su sun tafi akan cewa mustahabbi ne idan mutum ya yanke ya aikata makruhi amma bai yi haramun waɗanda suka ce wajibi ne wannan hadisan da muka ji na ummi salama su ne dalilansu amma waɗanda suke ganin mustahabbi ne suna kafa dalili da hadisin aisha allah ya kare da a gare ta wadda imam muslim ya rawaito na aisha allah ya kare da a gare ta take cewa ni nake shirya kala'id na hadayar manzon allah sallallahu alaihi wasallam alkala'id shine wasu abubuwa da ake ratayawa dabbobin da za a yi hadaya da su ko dai gwangwani ko tsohon takalmi ko wani abu sai a rataya mu don ya zama alama ta cewa waɗannan dabbobin na hadaya ne yana laisha ta ce ita take shirya waɗannan kala'ikin sai annabi sallallahu ya tashi da kansa sai ya daddaurawa raƙuman da zai tura ayi hadaya da su a makka shi yana madina idan ya gama kuma sai ya tura da raƙuman sai a tafi da su sai na aisha ta ce sai ya zama na babu abin da aka haramta wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har zuwa lokacin da zai yanka layyarsa ranar layya ko kuma ranar da za a soke wannan hadaya da akan haka wasu suke ganin cewa tunda na Aisha ta ce babu wani abu da ake haramta wa ma'aikiya ne salatu wassalam ya hada hadda aske gashi hadda yake farci har dukkanin abin da zamu iya tunawa musamman da yake wanda ya nufin yin layya ba laifi bane akan sai tara da iyalinsa amma wanda yake aikin haji laifi ne akan sai wani wanda yake aikin haji haramun ne ya sa turare amma wanda ya layya wanda yake nufin yin layya ba haramun bane ne ya sa turare don haka dai malamai suna da maganganu guda biyu wasu suna ganin haramun ne mutum ya yi aski ko ya yanke farcensa wasu suna ganin makaruhi ne daga cikin waɗanda suke ganin makaruhi ne har da imamu maliku ibn anas rahimahullah imamu darul hijra akan haka dai idan mutum ya yi aski ko da gangan ko da kuskure to abinda kawai zai yi shine ya tuba ga Allah ta'ala amma layyarsa ta yi babu abin da ya shafi laye idan mutum ya yi wannan babu wata kafara babu abin da zai in banda ya tuba ga Allah ta'ala kuma layyarsa ta yi dukkan malamai ba wanda ya ce zai yanka mutai ba abin da ya yanka kuma halak ne babu dalilin da zai hana a ce ba za a ci ba ya ku bayan Allah yanka wanda ake shirin za a yi nan da 'yan wasu kwanakai yana da sharuɗa musamman idan mun yi lura da suwaye za su yi yanta din sannan kuma menene za a yanka sharadi na farko dole ne wanda zai yi yanka ya zama yana da hankali mahaukaci ko ya yi yanka yanka bai ba yaro ɗan kankani wanda bai san abin da yake ba ko da ya yi yanka shi ma bai ba haka zalika wanda yake wani addini sharadi na biyu kenan dole ne ya zama musulmi ko kuma ahlul kitab musulmi dama wannan babu bukatar karin bayani amma kitabi ko ahlul kitab da yahudi ko ba nasari wannan malamai sun ce in ya yanka ma layya layya ta don Allah ta'ala ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum kuma ba yahudiya ta yanka dabba ta gasa ta ba annabi sallama naman kuma ya dauka ya ce bai ce saboda mai aiki ba ita bai yahudiya ce na uku dole ne wanda zai yi yankan ya zama ya yanka shi don Allah irin abin da ake na kar a ce yara yara kasu je suna suna roƙo a gidan wasu zan yanka don kada a ce yara su je su yi roƙo a gidan wasu wannan kuskure ko abinda a baya ake kiransa da kafu zuru wannan shi ma duk laifi duk wanda zai yi layya to ya yanka ta don Allah ko mai girmanta ko mai kankantarta matakar dai ta shiga cikin waɗanda ake yankawa a lokacin da za a yi layya wajibi ne mutum ya yi kokari ya tabbatar da cewa ya yanka ta don Allah a lokacin da mutum ya zo yanka kada ya kuskura ya kira sunan kowa in ba Allah ta'ala ba sharadi na biyar dole ne ya amfani da abu mai kaifi wanda zai iya zubar da jini nan da nan wannan abu mai kaifi ko ya zama karfe ko ya zama dutse ko ya zama kwalaba ko ma dai menene idan zai zama mai kaifi wanda nan da nan za a yanka to shi ne ake da bukata sharadi na shida dole ne abin da za a yanka ya zama Allah ta'ala ya yi izini a yanka shi a matsayin abin layya kana mutum je ya dauko ta kamara irin tattabarin da ake da su masu tsadan nan wanda sun ba kudin rago mutum ya yanka ke tsammanin cewa ya yi layya da ya layya ba ko mutum ya je ya kamo wata zabuwa mai tsada ko wata kaza waɗannan ba sa cikin abin da aka ce a yi laye da su da aka duk wanda ya yanka su ma ba laye ba ya dai yanka dai don ya ci nama sa'an nan ya ku bayan allah wannan yankan wanda za a yi nan da 'yan kwanaki yana da ladubba wanda wajibi ne mu fara ambata waɗannan ladubban tun kafin mu zo ranar idi babu shakka akwai wasu abubuwan da sai a filin idi za mu tattauna su amma dai waɗannan yana da kyau a fara jin su tun yanzu daga cikin sharuɗa ko ladubba na yankan dabba ta layya da ta suna da dukkanin ma duk abin da za a yanka an kira wasu da ladubba amma idan an rasa su yanka fa yayi kuma halak ne a tinama amma dai na dubba ne waɗanda suke alal istihba na farko akwai buƙatar abinda za a yanka ya kalla alƙibla idan wani ya yanka bai kalla alƙibla ba kaka ce yankansa bai yi ba yayi na biyu wajibi ne a kyautatawa abin da za a yanka ta hanyar wasa abin da za a yankan da shi malamai suka ce wannan shine ma wato al'adab shine shine na wajibi ba dan ya zo cikin hadisin ma'iki alaihi salatu wassalamu إن الله كتب الإحسان على كل شيء وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا ربوت كوتة تاوى أكن قومي duk abin da za ka yi ku kyautata da haka idan za ku kashe ku kyautata kashewa idan za ku yanka ma ku kyautata yanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku ya wasa wukansa don ya hutar da abar yankansa da haka yana daga cikin ladabi suka ce lalle lalle kada mutum ya rike wuka ko ya rika wasa ta a gaban dabbar da zai yanka ya kamata a ce ya wasa wukarta a can gefe guda ita dabbar ba za ta ga wukar ba sai a lokacin da za a yanka ta ko kuma ka ga yadda ake yi a kawo dabobin a sa su a gaba suna gani ana yanka ɗan uwansu kuma su ma yanka su za a yi wannan abin akwai tashin hankali don haka akwai bukatar a kyautata musu kyautata musu shine a kai su gefe guda a rika kawo su da daidai da daidai ana yanka su ba kyautatawa mace a zo gaban dabba ana ta wasa wuka ta san abin da za a yi tare da tunda ta san yanka ta za a yi akalla yana da kyau a kyautata musu daga cikin ladubban duk wanda zai yanka rakumi to ana da bukatar an so a ce soke shi yayi yadda ake soke rakumi shine a kama kafarsa ta hagu a daure sai kuma a soke wani guri da masu suka sun san yadda ake soke amma wata dabba wadda ba rakumi ba da su waɗannan yanka su ake tun daga sa har sauran abubuwan da za a yanka idan rakumi ba zai iya a soke shi ba saboda wasu dalilai suka ce babu laifi ana iya kwantar da shi a yanka shi kamar yadda ake yanka dabbobi kanana da shanu da sauransu duk dabbar da za a yanka an so a ce a yanka ta da hannun dama ya zama da kenan kanta yana arewa sannan wanda zai yanka kuma ya amfani da hannun dama amma idan wanda zai yanka din ya zama na bahago ne kuma yankan da hannun dama zai masa wahala malamai suka ce ba laifi ba ne don an sa kan damba ya kalli wajen kudu shi kuma ya yanka ta da hannunsa na hagu babu laifi a cikin wannan isha sannan dole ne a lokacin da aka yi yankan a tabbatar da an ce allahu akbar bayan an ce bismillah wato dole ne a ambata allah ubangiji sannan kuma a yi kabbara idan yi zama na wanda zai yi yankan dabbar ba ta saba ce to shi din ma dai dole sai ya yi kabbara bayan ya ce bismillah ba buƙatar sai ka ce bismillahir rahmanir rahim a idan ka ce bismillah sai ka ce allahu akbar allahumma minka wa laka anni allahumma taqabbal min idan dabbar ka ce za ka yanka allahu akbar ko bismillahi Allahu akbar Allahumma minka wa laka anni Allahumma taqabbal minni bismillahi Allahu akbar Allahumma minka wa laka anni Allahumma taqabbal minni idan dabbar da zaka yanka taka ce amma idan dabbar da zaka yanka ba taka bace zaka ce bismillahi wallahu akbar Allahumma minka wa laka min fulani au an fulani sai ka faɗi sunan mai dabba ko mace ce ko namiji bismillahi wallahu akbar allahumma minka wa laka an fulani fulanin shine wani an wani sai ka faɗi sunansa da sai ka ce allahumma taqabbal an wani sai ka sake faɗa ba wai zaka ce bismillahi ka ce allahu akbar ka yanka akwai bukatar sai ka zo da wannan kamar da sunna ta zo da su muna roƙon Allah ubangiji ya gafarta mana sallar idi insha Allah za ta kama karfe 8 na safe a a, a masallacin idi da ke bari sannan akwai a ubanmu a wannan tafiya ta sunna malam Haruna Hashim bai da lafiya mu sashi a cikin addu'a Allah ubangiji ya ba shi lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم استعملنا في طاعتك اللهم استعملنا في طاعتك اللهم استعملنا في طاعتك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم